jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 26 ga watan jimadal akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 2000 shekara 438 wanda ya daidai da 25 ga watan march miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin a targhib wa tarhib na imamul munziri rahimahullahu in ba ku manta ba muna bakin boda na kitabul ilmi na littafin muna bakin boda ko yau za mu ƙetara insha Allah to karatunmu na ƙarshe wancan sati mun kai ƙarshen babi mai tsoratarwa game da da'awar ilimi da kuma alƙur'ani ko kun ji duk wanda ya da'awar ilimi to allah tabaraka wa ta'ala zai sa shi wuta allah ya tsare mu to yau kuma za mu tashi sabon babi da yarda allah ya ce a tarhibu min almira'i babinmu na yau tsoratarwa ne dangane da musu mira musu wal jidali da kuma jayayya kusan inda ba a ce ma'anarsu guda ba a ce sun kusanci juna ga ma'ana ko da musu da jayayya menene jayayya wa huwal mukhasamatu shine khusuma wal muhajajatu da kuma jayayya kaga duk dai kusan a ce ma'anarsu guda ko wa dalabul qahari da kuma neman rinjayar abokin magana wal galabati da kuma rinjaya a kansa to wannan babin namu na ƙarshe shine babi na ƙarshe cikin kitabul ilmi kun ji abin da yake tsoratarwa ko tsoratarwa dangane da jaya yanzu mun yi kitabul ilmi gaba ɗaya to yana nuna maka ilimin da wannan littafi ya kwadaitar da kai game da nema to kuma a tsarkake niyya kada ya zan kayi ilimin ne domin jayayya ka san akwai waɗanda iliminsu na jayayya ne suna karatu ne koko sun yi karatu ne kawai domin su samu abin jayayya to kai ka tsarkake niyya ilimin ka ya zan don neman yarda Allah ne ba don jayayya ba kun fahimta wattargibu fi tarkihi da kuma kwadaitarwa ga barin jayayya lil muhiqi ga mai gaskiya wal mubtili da wanda baya da gaskiya ba a son jayayya jama'a musamman in jayayya ce ba ta nuna ba ta bayyanar da gaskiya ba a a jayayya kawai don ka nuna ka fi shi ilimi ko ka fi shi hujja ko ka fi shi iya magana ko ka fi shi sanin larabci ko ka fi shi kaza ko ka fi shi kaza to in dai jayayya waɗannan su ne makasudinta to shari'a ta yi tir da irin wannan jayayya amma in jayayya ce domin a bayyanar da gaskiya ko kuma a turmuza ƙarya ga mutane sun rungumi ƙarya to a turmuza ta a nuna abin nan da huki bisa ba shi ne gaskiya ba ƙarya ne wannan jayayya ba ta da illa kun fahimta don haka ba gaba ɗaya an ka hana jayayya ba wace irin jayayya an ka hana jayayya kawai don nuna girman ka kai mai jayayya kila ko ka nuna ma abokin jayayyar ka kafi shi ilimi ko kafi shi kaza ko kafi shi kaza in don wannan ne to shari'a ba ta yadda da wannan jayayya ba amma jayayya domin tabbatar da abin da yake gaskiya ko kuma ƙaryatar da abin da yake ƙarya wannan shari'a ba ta hana ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi cikin wasu ayoyi ya ce wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitabi ya ku musulmi sai da abin da yake shine mafi kyau ashe kaga kenan ba gaba ɗaya an ka hana jayayyar ba a'a ku tabbatar da jayayyar ku dai kuna yin ta ne da abin da yake mafi kyau ma'ana domin bayyanar da gaskiya ko kuma karyata abin da yake ba ba gaskiya ba amma in dai jayayya ce kawai for the sake of jayayya kai ne sarkin musu to wannan jayayya shari'a ba ta yadda da ita ba ina fatar kun fahimta sannan sai ya ce kuma lil muhiqi barin jayayya ga mai gaskiya ko da kana da gaskiyarka da ka tsaya musu har rayuka su ɓaci har abu ya zan husuma abu ya zan bala'i abin da ya fi kila abin da kake ƙoƙarin gusarwa muni ya faru to gara ka kawan bakinka ko da kana da gaskiya hausa sun ce ja da baya ga rago ba kasawa ba ne kun fahimta kama bakinka ba shi ya nuna baka da gaskiya ba a'a ko kana da gaskiya in ka lura jayayyar ba ana yi ne domin neman yarda Allah ba to ka kama bakinka yafi kun fahimta yace wa targibu fi tarki da kuma kwadaitarwa ga barin jayayya lil muhiqi ga mai gaskiya wal mubdil da wanda baya da gaskiya ko da kana da gaskiya in ka lura jayayya da wata manufa ake ba don neman yadda Allah ba don a bayyana da gaskiya ba an ka ce haka bakin ka to ina ga dama kuma baka da gaskiya ga jayayyar kaga shi an min babi a wallahi kama bakin sa ko to Allah ka raba mu da jayayya domin duk wata musiba da kun ka sani sababbiyar jayayya ce take faruwa kun fahimta shi yasa jayayya ba ta da kyau amma saboda rashin wayewa ga addini da abin da ya kamata a yi jayayya da wanda bai kamata a yi jayayya da karami da babba kowane sai an yi jayayya har rayuka su ɓaci ba abin da ke ƙarfafa musulmi ya ku jama'a kamar zaman su tare haɗin kansu duk abin da ke wargaza haɗin kai na musulmi to wannan baya da kyau kai ɗai ke ganin a'a ai kai gaskiya ce zaka tabbatar su amma ai musibar da zaka jawowa ta fi muni bisa ga abin da kake kokarin tabbatar su to mi an ranar abin zaka tabbatar su ka jawo mana bala'i babba na rarrabuwar kan al'umma kun fahimci abin da aka nufi ko kallo na kawai kuke yi da ku ake da ku imamul munziri yake domin za ka ga abubuwa da waɗanda ya kamata a jaya da waɗanda bai ka duk kun maishe su gardama har rayuka su ɓaci kuma jayayyar gaba ku iya ta ba domin kaga magabata suna jayayya har rayuka su ɓaci amma wannan jayayya babu wani tasiri da za ta yi gare su ba ta sa su kafirta juna ba ta sa su kyamaci juna ba ta sa su aibanta juna saɓanin jayayyar mu ta yau mu haka muke tsakani da Allah jayayya abinda akan mustahabbi kana iya cewa wallahi ba da sake biya ta sallah tun da ya ce abu kaza kun fahimta to kaga mu ba mu iya jayayya ba don haka kamata ya mukawan baku nan muga jayayya ko ku abin da bai kai ya kawo tun da kun yi musu ka ce iya ce ya shige sai ya kafirta shi ko ka ce wallahi baka saki biyar tai sallah ko ku shikenan rabuwa ta zo to kaga don Allah da, rarraba kan al'ummar musulmi don Allah a aji jayayya a aji matsalar ba wannan ayi sabani gare ta ba to mu aje ta mu yi aiki ga inda mun ka haɗu guda nawa mun ka haɗu gare ta to abinda abbabu kenan sannan kuma a fara jayayya ka lura ranka ya fara ɓaci shedan ya fara shiga ko ran abokin jayayyarka ya fara ɓaci shedan ya fara shiga nai to abinda ya kamata a ban maganat da zarar rai ya ɓaci akwai wani alheri za a yi duk abin za a koma faɗi ingizawa shedan ce don haka da an ga za ta jawo ɓacin rai to sai a batta kawai abu wannan don Allah dai abu wannan magana a batta abu to kai ko don me aka bari don ganin kaka in ka bari wato an ka da kai to me an kashe ka Allah ya gafarta ma malamin musulunci Imam Shafi'i yace shi kullun in zai yi jayayyar addini da wani addu'a ta Allah ka sa wancan ya kada shi shi kullum ba ba fata ta a ce yafi wancan shi sun ya kai abokin jaya ta zan yafi shi hujja don me don in ni na kada shi ni na fi shi hujja to kaga ban amfani da komai ba hujja ta ce wadda bai san da ita ba ni faɗa mai shi na amfana suwa ni ba amfana ba amma in shi ya kasan ya nuna kenan na amfana akwai wani abu da ya sani wanda ban sani ba wanda yanzu ya ƙara min don haka shi shafi ya fi son kullum ya yi jayayya ya zan abokin jayayya ta ya fi shi hujja don shi ita ce ƙaruwa gare kai ko kullum dole kai a sama ba hakuri kai na ma'asumi kuma an hakama ba a bari dole ka cije kai na mai kan danko to kaga tun da ba ku iya jayayya ba ku jayayya tana kai ku ga rabuwa tana jawo bala'i mai muni ga addini don Allah ku bar jayayya kun fahimta to ku kalli abin da ya ce wa targibu fi tarkihi da kufa ake da kwaɗaitarwa ga barin jayayya lil muhiqi ga mai gaskiya wal mubdil da wanda baya da gaskiya ko kana da gaskiyarka in kaga jayayyar nan ba ana yi ne don bayyana da gaskiya ba ko ko ba ana yi ne don neman yarda Allah ba ko ko shedan ya fara shiga to don Allah a sa mata full stop a bari haka nan Allah ka sa wa'annan abubuwan su shiga kanunku to sai hadisai ya ce wa an abi umama radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man taraka almira'a wa huwa mubdilun buniya lahu baitun fi rabadil janna wa man tarakahu wa huwa muhiqun buniya lahu fi wasatiha wa man hassana khuluquhu buniya lahu fi a'laha rawahu abu dawud wa tirmidhi wal lafdhu lahu وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن kaga mabudi mai kyau ko hadisin mu na farko cikin babi mai tsoratarwa game da jayayya da musu da jidali da husuma da jayayya dai ko da neman rinjaye da kuma kwadaitarwa ga barin jayayya ga mai gaskiya da wanda baya da gaskiya an karɓo shi daga abu umama yarda allah tabbata gare shi abu umama ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce man tarakal mira duk wanda ya bar musu me mira musu ko ka ce musu ko ka ce jayayya duk guda ne da almira'u da aljidalu duk kusan ma'anarsu guda kun fahimta duk wanda ya bar musu wa huwa mubdilun alhali baya da gaskiya dama musu ya san bai da gaskiya na karfin hali ne ba ana musu na karfin hali ba ka san baka da gaskiya ya za a iya gano baka da gaskiya ka tabbatar da hujjar abokin magana ka tafi taka karfi ko dai ka kawo hujja ka san ta waccan tafi taka karfi kaga ka san baka da gaskiya balle inda baka ma da hujja iya ka ƙaryan hali ne kawai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bar jayayya wa huwa mubdulun yana mai ƙarya dama baya da gaskiya buniya lahu baitun za a gina mishi gida fi rabadil janna gefen aljanna wanda ya bajjaye ya jama'a ya san bai da gaskiya kuma ya bari jama'a da Allah dai abin magana gani na san ban da gaskiya na jaye na jaye yayi kokari ko bai yi ba inda yayi tsayi na yafa ai bai rasa yan goyon baya kaga shi zai zama su bibiyar rarrabokan su kuma su gaskiya ba za su ki gaskiyar su ba kaga ya raba kan musulmi amma jaye wadda ya yi ya janye yanzu abin da ya kawo na jaye ya san bai da gaskiya ya janye saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawa addini aiki don haka za a gina mai gida fi rabadil janna gefen aljanna can bangare gefe kamar yanzu ga masallaci nan ko to sai a taho nan kaga nan ba gefe ba nan gefen aljanna amma dai cikinta wasu ce waje a'a ciki amma can gefe ya shiga ko bai shiga ba wa man tarakahu wanda ya bar jayayya wa huwa muhiqun yana mai gaskiya da gaskiya tai amma da ya lura ba neman yadda Allah ake yi ba ko ba gaskiya ake sun ta bayyana ba ko ya lura rayuka sun fara ɓaci shi sai ya kame baki nai ba don bai da gaskiya ba yana da yana da ayoyi ne da hadisai ingantattu waɗanda kuma ya tabbatar da sun fi hujjojin da abokin jayayya ta yake rike da su kaga yana da gaskiya kenan ko amma saboda la'akari da wasu abubuwa rayuka sun fara ɓaci in an ka ci gabar jaya kila matsalar da ake jaya matsala ce makaruhiya kaga sai ta jawo mana abin da ya fi haram girma an ci riba ko ko abin da ake kokarin tabbatar su yake kokarin tabbatar su da waɗannan hujjoji nashi da ya fi abokin maganarsa gaskiya abu ne mustahabbi amma ya lura ga ga mustahabbin ganin zai jawo mana haram domin rai ya ɓaci a yi zage-zage ko a yi bugayya ko a ɓaci juna ko a ƙyamaci juna ko ya zan rabuwa ba wala ban koma masallacin nan musiba ta shigo ko ba ta shigo ba me amfanin mustahabbin da ya kai ga rabuwar al'umma an ci riba to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man tarakahu duk wanda ya bar jayayya wa huwa muhiqun yana mai gaskiya ashe kenan barin jayayya ba sai baka da gaskiya ba ko kana da gaskiya ka ga wasu abubuwa za su shiga shari'a ta nemi ka janye kun fahimta kun ji ga ko ba ku jiya ba to duk wanda ya bar jayayya yana mai gaskiya buniya lahu shi kuma za a gina mai gida za a gina gida gare shi fi wasa tsakiyar aljanna kaga wancan gefe shi ko tsakiyar aljanna da gida gefe bangare guda na aljanna da gida tsakiyar aljanna wanne ne ya fi kaga na tsakiya ya fi saboda me saboda wanda ya bajjayayya yana mai gaskiya ai ya fi kokari bisa ga wanda ya bajjayayya dama ya san baya da gaskiya cikin su wane ne ya fi kokari wanda ya bari yana mai gaskiya shi wancan ko babu gidan aljanna ai ya kamata ya kama kai ne tun da ya san bai da gaskiya ko amma kuma da yadda yake ya ji tsoron Allah maimakon ya bari ya san bai da gaskiya ya jawo mutane fitina al'umma ta rabu sai ya janye sai an ka ce an yayi kokari don haka za a bashi gehen aljanna amma wannan da ya bajjayayya don Allah yana da gaskiya ta amma ya kama baki nai saboda gudun musibar da ya gaza ta iya jawowa to shi za a gina mai gida tsakiyar aljanna kun fahimta wa man hassana khuluquhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kyautata dabi'unsa buniya lahu shi kuma za a gina gida gare fi ala fi alaha can sama aljanna da gida tsakiyar aljanna da gida can sama aljanna can upstairs ba mun yau hadisi ba kwanakin baya cikin tafsiri yan aljanna bayan sun shiga aljanna dama aljanna ba sama take ba to bayan sun shiga aljanna kuma duk gidan da aljanna ba da an fulo duk bene ne duk benaye na cikin gidan aljanna amma benayen kuma da kasan benayen abuja suke wasu fi wasu tsawo ko duk benaye kala guda ne wasu fi wasu tsawo mun karanta hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aljanna bayan sun shiga aljanna za su daga kansu sama can sai su su hangi ga wasu benaye can na wasu yan aljanna yadda kuke hangin surayya tauraro wannan surayya an kun daga kai sama haka za su hangi wasu benaye na wasu an ka ce halan benayen annabawa ne manzon Allah ya ce a'a rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalina wasu mutane ne sun ka bada gaskiya da Allah kuma sun ha gaskanta manzanni musulmi dai da kila masu kokari an ka kai kun fahimta to kaga duk wanda ya kyautata ɗabi'unsa shi kuma wannan da gida tsakiyar aljanna da gida can sama aljanna wanne ne ya fi na sama ashe ya nuna kenan shi ko wanda ya kyautata ɗabi'unsa gaba ɗaya to shi ko ya fi ƙoƙari bisa ga wanda ya janye daga jayayya yana mai gaskiya kamar yadda wanda ya janye daga jayayya yana mai gaskiya ya fi ƙoƙari bisa ga wanda ya janye ya san baya da gaskiya kun fahimta amma dai kowannensu an yaba ma abin da ya shi yasa za a bashi aljanna duk abin da Allah ya saka ma da gidan aljanna abin nan na ƙware ne ko mugu na ƙware ne ashe kowannensu ya yi ƙoƙari wanda ya san bai da gaskiya ya janye daga jayayyar da ya kai ya yi kokari bai zan sababiyar rarrabuwar jama'a ba in ya yi tsayi ne da rashin gaskiya zai samu magoya baya kuma shi zai zama sababiyar rabuwar jama'a kun fahimta to wannan kokarin da ya na jayar rashin gaskiya nan ta rashin gaskiya Allah zai bashi gida gefe na aljanna wanda ya jaye daga jayayya ya san yadda gaskiya ta ba wai don baya da gaskiya ba yana da hujjoji amma la'akari da abin da zai iya faruwa ga musulunci sai ya janye Allah zai ba shi gida tsakiyar aljanna kaga zai zan dan birni kenan tsakiyar gari kan wuri na ne tsakiyar sakkwato kan wuri misali ko to za a gina mai gida a ce kan wuri misali a ce sakkwato nan ne aljanna to za a gina mai gida nan kan wuri gun gidan sarkin musulmi kun fahimta shi kuma wanda ya kyautata ɗabi'unsa duka dama kaga ai yawan musu alama ce ta me ta miyagun ɗabi'u musu jayayya jama'a mugunya ɗabi'a ce to wanda ya kyautata ɗabi'unsa duka yanzu ba barin jayayya ɗaya ba gaba ɗaya duk ɗabi'un ya kyauta ya daidaita da ɗabi'u na musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ko za a bashi gida can tsololo aljanna rawahu abu dawud wa tirmidhi wannan hadisin imamu abu dawud da imamu tirmidhi sun karwaito shi wallab lahu lafazin na tirmidhi ne wa ibn majah haka imam ibn majah ya rawaito shi wal baihaqi da imam al baihaqi wa qala tirmidhi imamu tirmidhi yace hadithun hasanun wannan hadisi hadisi ne mai kyau haka yake hasanun ne li gairi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi mun fita ana aiki da wannan hadisin ko ba a yi to yanzu cikin uku ɗin nan zaɓe na haka son a yi ma gida sai ka yi abin da annabi ya ce don haka yanzu mu ji ku kuna gardama har rayuka su ɓaci to ya nuna kenan 'yan wuta huke mi zai kai kota saboda kyan aiki da ilimi mun yau baya duk wanda bai aiki da ilimi ba wutar Allah zai kai shi ko ba mu yau ba to ka gani don haka yanzu abin da aiki da ilimi in ka faɗi ya ce ika ce a'a to shi kenan in ya fahimta abin in ba fahimta kai ka janye sai a zauna lafiya ba wai sai in baka da gaskiya ba ko kana da gaskiya domin in kun ci gaba da yin wannan musun to baka san iyakar bala'in da zai faruwa ba tsakanin kun fahimta yanzu kun ji wannan ko to Allah ya shiryar da mu yace warawahu dabrani fil awsat imamu dabrani ma ya ruwaito wannan hadisin cikin littafin sa mu'jamul awsat min hadith ibn umar shi ko daga hadisin dan umar wadancan daga hadisin abu umama kun fahimta wa lafzuhu lafazinsa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ana za'imun annabi ya ce ni mai lamun cewa nake za'im aidamin ko daminun ni mai lamun cewa nake bibaitin da gida fi rabadil janna can gefen aljanna liman tarakal mira ga duk wanda ya ban musu wa huwa muhiqun yana mai gaskiya wabi baitin hakan ga kuma ina lamun cewa da gida fi wasa janna tsakiyar aljanna liman tarakal kadaba ga duk wanda ya ba ƙarya wa huwa mazihun yana mai bananci kun san bananci me za bananci me bananci ƙarya wadda banawa ke yi wane ne baba ne eh saurayi ko to kasan sun yi kowa sun yi kowa wasa sabuwar balaga to yan an ka zo wasa sai a yi ƙarya wannan an yi albashi ka ce don Allah ka ce wasa ta kai a ƙarya dai ce kake yi to ita ce ƙarya cikin bananci kun fahimta shine bananci to shine yace kuma an allamance da gida tsakiyar aljanna liman tarakal kadhab ga duk wanda ya ba ƙarya ho mazuhun yana mai bana koda cikin wasa baka ƙarya ƙaryar wasa ƙarya cikin wasa shine bananci to duk wanda ya ba ƙarya ko da cikin wasa ne baka yin ƙarya to Allah munce ma da gida tsakiyar aljanna wabe baitin hakan ga kuma Allah munce da gida fi a aljanna can tsololuwar aljanna liman hasanat sariratu ga duk wanda ɓoyensa ta kyautata menene ɓoyensa halayensa na ɓoye duk wanda halayensa na kyautata shi ko Allah munce mai da gida can tsololuwar aljanna kun ji wannan hadisi ko sai dai wannan hadisin akwai mutum da ifi cikin isnadinsa shi yasa wannan hadisi na dan umar shi da ifi ne amma wancan kun ji hasanan ne lagairi kun fahimta to zai fassara kalma qauluhu fada ta da yace rabadil janna menene rabad rabad huwa bi fatahir ra'i wal ba'il muwahhada dawa dawa ra'un da ba'un mai digo guda fataha rabad وبالدال دال المؤجمة da kuma dadun mai digo wa huwa ma haula shine abin da kewaye ta nan bangaren kewaye nan gefe gefe gefe shine rabar kun fahimta warwai an abid dardai wa abi umamata wa wafilat ibn al-asqai wa anas ibn malik radiyallahu anhum qalu har yau dai an ruwaito daga waɗannan sahabban guda hudu abu darda'i da abu umama da wasila ɗan asƙa'i da anas ɗan malik kaga sahabi hudu kenan ko to an ruwaito daga gare su ƙalu sun ce duk su hudu kowannen su ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman wata rana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fito inda muke wa nahnu mu kuma natamara muna yin musu muna yin jayayya kaga daga almira'u muna yin musu fi shay'in game da wani abu min amri dina al'amarin addini ko da annabi ya fito inda muke gardama ta kice me game da wani al'amari na addini ko fagade ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ganin irin yadda muke jayayya sai yayi fushi gadaban shadidan fushi mai tsanani lam ya gadab mithlahu bai taba yin fushi irinsa ba subhanallahi don ya nuna musu jayayya ba ta da kyau thumman taharana sannan sai manzon Allah ya tsawace mu faƙale ce mahalan ya ummata muhammadin ku bi da hankali ya ku al'ummar annabi shine ma'anar mahalan yin abu da hankali ku bi da hankali ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama inna ma halaka man kana qablakum bi hadha waɗanda a gabaninku bani isra'ila kenan sun halaka ne kawai bai haza saboda irin wannan da mi sun ka halaka da jayayya musu gardama addini shi yana cikin abin da ya halakar da bani isra'ila sai ya ce zarul mira'a ku bar musu liƙillati khairihi saboda ƙarancin alkhairi ne babu alkhairi kamar yadda Allah ke cewa la khaira fi kathirin min najwahu babu alkhairi ga mafi yawan ganawar da suke yi ko mutumitin da suke yi kullin sheri ya fi yawa bisa ga alheri to hakan ga darul mira'a liƙillati khairihi ku bar musu saboda ƙarancin alkhairinsa babu babu alkhairi ga mafi yawan musu domin bai haifar da komi illa bacin rai da rai ya ɓaci shi ko sai saɓani da saɓani sai a yi buge-buge ko a yi ɓaci-ɓaci ko a kafirta juna ko a aibanta juna shi kenan da nan sai mi sai rabuwa abinda ba a so kenan shi yasa Allah tabaraka wata Allah ce wala tanaza'u fatafshalu wata dhahaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirina wala tanaza'u kada ku yi jayayya ya ku musulmi kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku samu fashal me fashal karaya madalla sai ku samu karaya fashal runduna ta musulmi ta shirya ta ta wurin yaƙi sai a koro ta ba ta musulmi ɗaya ba runduna ta shirya ta wurin yaƙi sai a koro su a buge wasu saura su tsero kaga fashal kenan to abin da jayi yake kawowa kun fahimta shine yace wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku samu karaya wata zabari hukun kuma kwarjinin ku sai ya tafi da kuna ku goma zaune lafiya lau yanzu rikici ya barke kun rabu biyu wa'annan kungiya sun komo su shidda wa'annan sun komo su hudu wacce gaba cikin ku amma masu shidda suna can suna bugun gaban mun fi su yawa da ku goma kuke kun komo shidda ina yawan ku yake kun fahimta kaga yanzu abinda mutum goma ke iya yanzu ku shidda kun komo ku shidda ba ku iya yi nai kwarjinin da an gare ku ga idon mutane kuna ku goma yanzu an san kun dare yan uwanku sun rabu da ku kuna nan kuna zagin juna ba ku da wannan kwarjini irin abin da ya samu kungiyar izala kenan ko ka dai abin bakin ciki waɗannan suna kan giyo suna wa'azi waɗanda na yawar jiha guda kuma duk izala ce izala gabas da izala yamma ni a ranar wannan amma da waɗannan jama'a tun da duk ɗayan izala ne duk izaliyuna ne da sun haɗe wuri guda jama'a ya kuke gani akwai abin da zai gagare mu to ku yi ta'addu'a Allah shi gwada mana sun haɗe shedan ne kawai kaga illa saɓani ko mun ja musu rabuwat saɓani shi saɓani an ka fara yi na baki dan nan sai rabuwa ba mu koma wa'azi tare da suwa ne shikenan sai an ka rabu to yanzu ce riba an ka ci na rabuwat ba wata riba an koma kowane bangare ya koma baya ko kaji wani ya ce wallahi mu mun ji daɗin rabuwa da su wani ƙarya yake yi ba ba daɗi ga rabuwa da ɗan uwanka duk ɗan uwanka da kuke addini tare yanzu ka koma gaba zai koma yamma kuna nuna ma juna yatsa ko ka ce ka ji daɗi kowa ya san ƙarya kake yi don haka ya Allah kai ke haɗa zukata Allah ka haɗa zukatan waɗannan bayina ka ahli sunna su haɗe wuri guda sannan ku kuma mabiya wannan saɓani ba naku ba ne na malamanku ne ku kama baku nan ku maganar kana wannan bangare ka zagi wani malami na wancan bangare shigantaka ce ka zan mutumin banza ka zagi malaminka shi ma dan wancan bangare dan gobe ya zagi malami na wannan bangare shigantaka ce ka duk malamanmu ne ba mu son ku zagi ko gudansu ku yi mana addu'a Allah shi gwada mana sun haɗe a bawa azi daban-daban wa'yan ga sun yi abuja wa'yan ga sun yi mafara allah shi gwada mana duk an bi huska guda an ta an yi wa'azi guda an dawo to allah shiryar da mu shi ne ya ce zarul mira a kuban musu liƙillata khairi saboda ƙarancin alkhairinsa kaga alkhairi musu baya da alkhairi mai yawa ko zarul mira a kubar musu fa innal mu'mina domin mumini la yumari baya musu ashe musu kenan ba ɗabi'a ce ta mumini ba balle kai da an mai kunnin kashi in ka kama baka bari sai an kai wale daina sai rayuka sun ɓaci zarul mira a kubar musu fa innal mumari domin mai musu kattamar hasaratu wa hasara ta ta cika in kana bi hasararre to jawo mai musu subhanallahi zarul mira a kubar musu fakafa ithman ya ishi zunubi ga mutum Allah ya ishe ka zunubi Allah ta zalamu mariyan ya zamba ku gushe ba kana mai musu a ce baka da aiki illa musu wannan ya ishe ka zunubi kun fahimta ashe kenan ba abin alkhairi bane zarul mira a kubar musu fa innal mumari domin mai musu la ashfa'u lahu yawmal qiyamati ni in ji annabi ba zan cece shi ba ranar kiyama inna lillahi musu dai baya da kyau da yau kan kun ji matsayin musu ko abu karami da babba sai an yi gardama ehem ba mu da ayar ba karshen ta yana da muhimmanci kwarai yace wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum ku bar jayayya domin kada ku kare kuma kada kwarjinin ku ya tafi a bagganin girman ku sai Allah ya ce mi yace wasbiru to abinda ba ku da kenan ku yi hankuri inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri don Allah wa abbai son Allah ya kasance tare da shi to in ka zan mai hankuri ga abin da ya kamata ka yi gardama da gaskiyarka ka yi hankuri haka bakin ka Allah na tare da kai to sai na ga wanda ya isa ya rinjaye kai Allah na tare da kai to shi yasa saboda ba ku yadda Allah ya zan tare da ku ba kun isan makanku dole sai kun yi musu shi sa Allah ya tabbaton ku don haka jama'a musu baya da kyau abinda Allah ya mana umarni shine wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya ku da kada ku rarraba me ke kawo rabuwa musu daga musu sai fada daga fada sai rabuwa Allah ya shiryar da mu zarul mira'a ya ci gaba da cewa dai ku bar musu fa ana za'imun ni mai lamun cewa nake bi thalathati abiyatin da gidaje uku fil jannati cikin aljanna fi ribadaha gida guda a gefen aljanna wa wasaɗiha gida guda tsakiyar aljanna wa a'laha gida guda can tsololuwar aljanna liman tara kalmira a ga duk wanda ya ban musu wa huwa sadiqun yana mai gaskiya kun fahimta zarul mira a ku bar musu fa inna awwala ma nahani anhu rabbi domin farkon abin da Ubangiji na ya hane ni da gare shi ba da ibadatu la'authani bayan bautar gumaka bayan hana min bautar gumaka farkon abin da an ka koma hana ni shine almira'u musu al hadith har zuwa ƙarshen hadisin dai rawahu dabrani fil kabir dabrani ya rawaito cikin mu'jamil kabir kaga wannan hadisi da ya inganta kam da yana kwashi da gumagumai sai dai wannan hadisi hadisi ne maudu'i kun fahimta hadisi ne hadisin ƙarya Allah ya tsare mu daga hadisin ƙarya sai na gaba ya ce wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ana za'imun bi baitin fi rabadil janna wa bi baitin fi wasadil janna wa bi baitin fi a'lal janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa taraka al-kadhiba wa in kana mazihan وحسن خلقه رواه البزار والطبراني في معاجمه الثلاثة وفيه سويد بن إبراهيم أبو حاتم حديث من نقب شيكما أنكر بوشي دق معاذ دن جبل يرد الله تبت غريشي معاذ ياتي منظون الله سيرا دا أمنشان الله تبت غريشي ياتي أنا زئيم نيمي لامن چيوا نكي كونسان لامن چيوا كو na lamunce bibaitin da gida fi rabadil aljanna can bangaren aljanna gefen aljanna ciki amma can gefe na lamunce da gida a gefen aljanna wa bibaitin da kuma wani gida fi wasa aljanna a tsakiyar aljanna wa bibaitin da kuma wani gida fi a alaljanna can saman tsololuwar aljanna liman taraka almira ga duk wanda ya ban musu wa in kana muhiqqan ko da ya zama mai gaskiya ne wata rakal kadaba kuma ya bar ƙarya wa in kana mazihan ko da ko mai bananci ne ko da wasa yake yi ya bar ƙarya ko da ta wasa wa hassana khuluquhu kuma ya kyautata ɗabi'unsa kun fahimta gidaje uku ne annabi ya ce ya lamunce su ga mutane uku yanzu ya za ku rarraba gidajen ya an sa ka rabo ya za wannan gida za ka ba kowa yace ana za'imun bi baitin fi rabadil janna ni mai lamun cewa nake da gida gefen aljanna cikin mutanen nan uku wa zaka ba na gefe eh wanda ya ban musu liman tarka eh liman tarka mira'a wa in kana muhiqqan wanda ya bar musu koda ya zan mai gaskiya to shi za a ba gida gefen aljanna kun fahimta sai na biyu wabi baitin fi wasaɗil janna kuma na lamunce da gida tsakiyar aljanna shi kuwa za a ba shi liman tarika alkadhiba wa in kana mazihan ga wanda ya ba ƙarya ko da ta wasa ce shi ko shi adda gida tsakiyar aljanna sannan wabi baitin fi alal janna sannan na lamunce da gida can saman aljanna shi kuwa za a ba shi liman hassana khuluqahu ga wanda ya kyauta ɗabi'unsa na fatar kun fahimta kun ji yadda kashe kashin gidajen yake to yace rawahul bazzar imamul bazzar ya rawaito shi wadda brani da brani fi ma'aji mai thalatha cikin littafansa mu'jamominsa guda uku mu'jamul kabir mu'jamul awsat da mu'jamus sagir wa fi sai da cikin isnadin hadisin akwai wani dattijo nan suwaid ibn ibrahima suwaid dan ibrahima abu hatim an yi maganganu game da shi eh duk an gama maganganun wannan hadisi dai hasanun ne lagairi an yi maganganun an kare kun fahimta ya samu albarkar wani da na ga in an ka ce hasanun lagairi me wanne yake fa'idantarwa ya nuna hadisin yana da illa amma akwai wani wanda zai yi mai shaida wani hadisi wanda yake hasanun ne zai yi mai shaida to sai a hassana shi albarkar wancan shine hasanun lagairi kaga ba shi a madadin kansa yake hasanun ba kun fahimta kamar a ce sahihun lagairi ya nuna yana da illa amma akwai wani mai kama da shi shi kuma sahihi ne to sai a ce mai sahihun lagairi a inganta shi saboda wancan kullum ka ji sahihun lagairihi da hasanun lagairihi yana ma ishara shi wannan a madadin kansa yana da illa amma akwai wani can wanda ya karfafa shi sai an ka hassana shi ko an ka sa shi saboda shi na yi muku wannan bayani tun kwanan baya aiko to to kun ga wannan ya inganta in wancan shi na ƙarya ne shi wannan na gaskiya ne ta tabbata kun fahimta kaga sai ya ce wai bi baitin fi a alal janna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqan ga wanda ya ban musu ko da ko shi adda gaskiya da gaskiyarka amma kan bakin ka to abinda kun ka kasa yi kenan kuna ganin kun haka kun nuna an hiku ilimi ko ko ko ba ku da gaskiya a'a ai abinda musun zai haifarwa shi ake la'akari da shi yanzu ga muna zaune lafiya lau muna son juna matsayinmu na yan uwan juna da wata matsala ta to an kai rikici da bakin ran girma ya faɗi haka ne ko ba haka ba ne to kalli girman matsalar nan kalli girman rabo girman haduwar mu wanne ne yafi girma haduwar mu ta yi matsalar nan girma musamman in ba abu ne wanda ya shafi aqida ba kaddara jinsatul istiraha ce me matsayin jinsatul istiraha ga sallah sunna mustahabbiya amma rabuwan mu fa haram ne to wurin sunna mustahabbiya ka kawo rabuwa ka aikata haram kuma sun haka Allah ya baka lada ka karanta ka ɗauko littafi ka karanta manzon Allah sallallahu alaihi sallama cikin sallah ta yana jinsutul istiraha wanda ya yadda yadda wanda bai yadda ba kawon baki ba dai ka karanta ba kyale shi ai ba dole sadda duk kawai mutum wa'azi lokacin zai fahimta ba kai shekara nawa an kai ne wa'azi kayan ka gane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u da yawa kuke musu da mutum ya ƙi da sai ya koma gida ce kai jama'a shedan ɗaya ne wallahi wani ya fi ni hujja gobe abin nan da ya ce ma bai yadda ba gobe ba sai ya dawo ya haɗa wani na yadda ba sai ya ga ɗaya yana yi alamar bi kenan ya yadda to irin basi abin ga hikimar da'awar da baku da kenan baku da uslubi na da'awa uslubin da a wadda baku da kenan dole kai yanzu ga in ka faɗi dole sai an yadda yanzu wa gaya ma dole sai a yadda yanzu ba dai ka faɗa mai ba ka bashi hadisi wallahi bai koma komawa da yake da da bai sani ba yanzu ya sani bashi da hadisin nan bashi da ta gida zai gaza kwana da hadisin nan gobe ko ban da gobe ko wacce insha Allah sai kaga ya dawo mu hadisin nan ba wai dole sai ya dawo ce magana jayar da mun kai jiya na yadda ba sai ba shar'i bane ba dai jinsu ta istiraha ba gobe sai kaga yayi ya karba ko bai karba ba shikenan kun fahimta sannan to in bai fahimta ba shi in bai yi jinsu ta istiraha ba sallarsa ta ɓaci to ya ci gaba da miƙewan mana ya ci gaba da zambule ya miƙe tsaye kai ya jinsu ta istiraha a ci gaba da yi ai with time a kawo wata sunna kawo mai ta qablu ya yadda da ko bai yadda da ita ba to kawo mai ta adiyatul istiftahi ya yadda da ko bai yadda da to a ci gaba tun daga waɗanda yadda da su a ci gaba wannan a batta zuwa gaba zuwa gaba insha Allah muna fata Allah zai bude zuciya ta ya fahimci jazatul istiraha tabbas ta tabbata ga ga sallar manzon Allah to hikimar da baku da ke yanzu in ka faɗi dole sai an amsa tun da kai kai annabi hikima shekarar annabi nawa makka yana yi kayan su umar ɗan kaɗai su fahimta ko ɗaya rana sun ka fahimta ha Allah shirya da mu yanzu dai kun jiya ko to Allah shirya da mu don haka in monka kuna gardama bulala ɗaya da sa'in watsa ma mutum to sai hadisi na gaba ya cewa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala kunna julusan inda babi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam natadhakar yanzu hadha bi ayatin wa yanzu hadha bi ayatin فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفقه في وجهه حب الرمان فقال يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعدكم رقاب بعدا رواه الطبراني في الكبير وفيه سويد أيضا sai hadisin mu na gaba shi ko an karɓo shi daga abu sa'idin al-khudri yarda Allah tabbata gare shi abu sa'idin ya ce kunna julusan inda babu rasulillahi mun kasance zaune ƙofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tazakar muna tattaunawa wa junanmu musa habbai yanzu wa hadha bi ayatin wannan yana jawo aya wa yanzu wa hadha bi ayatin wannan ya jawo wannan ayar ashe ya nuna kenan musu ne muke ha abi azan musu ko kowa na kawo hujja da ayar qur'ani fakharji alaina rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila ya ji mu da cikin gida sai manzon Allah ya fito inda muke kama yufqaw fi wajhihi kamar dai an cire ga fuska tai habbur rumman kamar an cire kwaya ta rummani kun san rummani ko yaya kallar rummani take wata ba ganin rummani cikin ku ba ku taba gani ba eh a'a eh ja ja ne madalla amma ba ja jawar ba kuma ja mai baki anta anta haka rumani yake to shine sai ya ce sai manzon Allah ya fito inda muke kama yufqau fi waji kamar dai an cire habbur rumani kwaya ta rumani fi waji ga fuska tai menene ma'anar wannan magana ta Abu Sa'idin cewa muna musu wannan ya jawo aya wannan ya jawo aya muna jaya da juna sai annabi ya fito fuska ce kamar an cire ƙwayar rumani ma'ana fuska ce ta yi ja fuskar manzon Allah ta yi ja alamar me kenan bacin rai mun karanto tun cikin riyadu salihina manzon Allah sadda duk abu ya daɗaɗa mai rai fuska ce sai ta yi haskewa da kasan farin wata kamar zinariya ta kama kyalle amma in rayuwarsa ta ɓaci sai fuskarsa ta yi ja abu sa'idin ya ce manzon Allah ya fito inda muke huskarsa ta yi ja kamar an cire ƙwayar rumani ga huskarsa kun fahimci yanzu abin da yake son cewa ya fito ɓaci da rai kila tun cikin gida ya ji yayanmu kun fahimta faƙali sai ya ce ya haula ya ku waɗannan masu gardama da juna bi hadha bu istum da wannan an ka aiko ku an bi hadha umartun ko da wannan an ka umarce ku an aiko ku ne don ku yi gardama la tarji'u ba'di kuffaran kada ku koma kafirai bayana ya daribu ba'dukum sashin ku ya rinka bugun riqaba ba'din wayoyin sashi rawahu dabrani fil kabir imam dabrani ya rawaito cikin littafin sama ujamul kabir wa fi suwaid wa aidan sai dai kuma cikin isnadin dai akwai suwaid an amso shi ga wani wanda ba suwaid ba kuma wannan hadisi hadisi ne sahihul lagairi kun fahimci wannan me yake son cewa ya ce wata rana in ji abu sa'idin muna zaune kofar gidan manzon Allah sai gaddama ta gamu game da wata matsala ta addini kowa yana kafa jawo aya qur'ani yana kafa hujja da ita kaga irin gaddama ahli sunna ko kowa bai rasa inda ya labe yanzu an kama gaddama qabl sunna ce ko sadal as sunna mai qabl yana da hadisai shi ma mai sadal yana da nashi menene hadisan mai sadalu hadisi na farko da yan sadalu ka kawo hujja sai su ce wai hadisin musi'u musi'u salatihi wannan da ya muna na sallarsa annabi ya karanta sai da ya karanta sai sau uku yana umarni ne ya je ya sake sallah ga na uku da ya dawo ya ce manzon Allah wala ban iya kyautata ta fiye da haka don Allah ka karanta shi ni sai annabi ya karantar da shi sallah wai cikin karantar wadda annabi ya mai bai ce mai ya dora dama aka hagu cikin sallah shi a hujjar sadalu to sai mu tambaye su to ya ce ya saki ko baya cikin hujjojinsu kaga suna da hadisai amma daɗa ga su dai ga wada inda hadisin yayi daban inda ai in ka lura duk abu cikin cikin hadisin musiwa akwai riwayar da yazo annabi ya ce mai iqama ko riwaya guda bata zo da iqama ba akwai inda ya ce mai yayi tahiya babu kuma waɗannan duk sunnoni ne wajibai amma bai ce ba sai ka fahimci kalli duk riwayoyin da na zo ga hadisin musi'u annabi bai karantar da shi komi ba illa wasu rukunai daga cikin rukunnan da ya yi kuskure gare su ne ya karantar da shi sunna ko guda annabi bai karantar da shi ciki sai mu ce to kenan duk ba a yi sai mu kama sallah irin ta yan kalakato kaga ba hujja ba ce ko da sauran masu kama da su kai dai faɗa mai ka jawo mai hadisi manzon Allah ƙablu ya tabbata yana yi in ya yadda to in bai daba kan bakin ka tun abu bai zan bacin rai ba kun fahimta yanzu kan aina san muƙabala za ta rage da gardan da mai addini zai rage dama kun yi ne cikin rashin sani ko to Allah ka nisan tashe mu daga jayayya to sai manzon Allah da ya fito sai ya ce ya haula bi hadha bu isdin da wannan an ka aiko ku an bi hadha umirtan ko da wannan an ka umarce ku ashe kenan annabi bai aiko annabi don gardama ba Allah bai aiko annabi don gardama ba haka Allah bai umarci annabi da yin gardama ba kai dai faɗi hujjarka fa innaka in ballagtahum da'a udhruhum fa mudkhiluhum mawlahum mu anta fatihu faɗi hujjarka in ya yadda shi a ciki in bai yadda ba ba shi lokaci in Allah ya kaddare shi da shari'a zuwa gaba zai fahimce ka in ma bai kaddare ka ba kai dai ka gama naka aiki kun fahimta sai ya ce latar ji uba adi faran kada ku koma kafirai bayan wucewa ta me zai kafirta ku ya da rubu ba a rikun riƙa ba adan sashin ku ya rinka bugun wayan sashi ku rinka kashin juna kaga me zai kawo kashe kashe dama mabudin kashe kashe ne jayayya daga jayayya sai me sai bacin rai daga bacin rai sai me sai fada daga fada sai me sai kashe kashe to shine annabi ya musu kwando ku bar jayayya domin jayayya tana kai ku ga yaƙi tana kai ku ga faɗa da juna yace la tarji'u ba adi faran kada ku koma kafirai bayan wucewa ta ya diribu ba arkum riqaba ba adan sashin ku ya rinka bugun wayan sashi kai iskan mai yan aqida guda suna faɗa da juna mun karanto hadisi in kuna tunuwa cikin kitabu ahadithul anbiya'i cikin alamatin nubuwa alama alamatin nubuwa fil islami cikin bukhari kuna tunowa daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna alamomin cewa shi annabi ne abubuwa na gaibi da ya faɗi masu nuna shi annabi ne ya ce la ta sa'a hatta ya katatila fi'atani makatalatan azimatan wa da'awatuhuma wahida alƙiyama ba za ta tsayu ba in ji annabi sallallahu alaihi sallama ya ce har sai jama'a biyu sun yaƙi juna kuma makatalatan azima yaƙi mai girma amma kuma da'awatuhu ma wahida da wasu duk guda ce akwai ban tsoro ko babu abin da ke faruwa kenan yanzu in ni tambaye ku ga aqida me bambanci tsakanin aqidar ƴan izalar Jos da ƴan izalar Kaduna ga aqida babu amma ga sun suna faɗa da juna har da kokarin kafirta juna don haka wannan ba abin farin ciki bane gare mu kuma ba abin goyon baya ne ne ina goyon bayan wannan mu abin da ya kamata mu mabiya mu tashi tsaye ga addu'a Allah don rahamarka shedannun da a tsakanin waɗannan mutane Allah ka jaye su Allah ka sa daidaita tsakanin su mu a wurin mu duk ahli sunna ne iyaka dai dama sunnar yanzu ga munan don Allah duk ɗaya muke muke rike da sunna dole ai wani ya fi ga imani da gwargwadon imanin gwargwadon riƙon sunnar ka ko to imani ba ɗaya ba ne la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala Allah ya ce ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai yace mi gaba yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna daga don haka bayyuwa a ce imani duk guda ne cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if sai yace wa fi kullin khair mumini mai ƙarfi wani irin ƙarfi ƙarfin imani ba ƙarfin tuwo ba mumini mai ƙarfin imani ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa zuwa ga Allah bisa ga mumini mai raunin imani ashe kenan imanin jama'a ba bai guda ba ne mataki mataki ne na wani ya na wani sai ya ce wa fi kullun khairun amma alkhairi ya tafi da kowanne mu'minin mai raunin imani da mai karni da dukkan su mutane alheri ne ana musu fatan alkhairi kun fahimta to haka ne don hakan ga don kaga kai kana rike da wasu sunnoni ga wani can yana idda'in sunna amma bai rike su ba wannan shi ka sa ya tahi da ahli sunna ai sunna jama'a aqida ce aƙida ce in dai kana da ƙudurin itikadi na sunna cikin zuciyarka ka zan ahli sunna akwai mai rancewa da Allah duk sunnonin manzon Allah ya game su duka babu ko mutum guda ko Aisha ba ta wannan bugun gaba balle wani wanda ya zo daga baya iyaka kowa ya riƙe waɗanda Allah ya bashi ikon ya riƙa kuma ko annabin sallallahu alaihi wasallam haka yace yace idza amartukum bi amrin fa atu minhum mastata'tum in na umarce ku da al'amari ku zo mai gwargwadon samun ikon ku ka gani sannan yanzu don Allah in muna ganin suna da rauni ga sunna ai suna sadalu suna sakin wanda na kamar tantabaru suna kaza suna kaza wa'annan sun shafi aqida ba shafi aqida ba da mu kore su gaba ɗaya su tai can shedan ya ida fisge su gaba ɗaya ma su ida lalacewa da mu yi hankuri tare da su ai in muna tare da su yau gobe yau gobe insha Allah ta'ala za su kama sunnonin nan don Allah wanne ne yafi don haka kowa Allah ku jawo mana su ku maido mana da su ku ban mu da su mu mun ɗauki nauyin da na ƙarshen rayuwar muna ta zubo musu haddasai na nuna sakin wando haram ne ga namiji musulmi za mu ci gaba da lemo musu haddasai na nuna sunnancin ƙablu sadalu ba sunna ba ce ya fi alkhairi ku dawo mana da su bisa ga ku bar su can su ida tambaɗewa kun fahimta don akwai addu'a ku mabiya Allah ka dawo mana da 'yan uwanmu Allah gwada mana izalon guda biyu sun haɗe wuri guda a zanka wa'azi guda a ɗauki juna yan uwa a yi tafiya bai guda tunda duk aƙida guda ce kada mu faɗa cikin wannan hadisin da annabi ya ce alƙiyama ba za ta tsayu ba sai jama'a biyu sun yaƙi juna yaƙi mai girma alhali da wasu duk guda ce ta duk abin da kake itikadi na aƙida ta ka samu ɗan izalar jos ka tambaye shi shi ma aƙida sake nan allah na ina zai ce yana sama shi ma haka zai cewa mai matsayin tuntuɓe ake rewa ne sai ce kafirci ne kowane ne ko hakira in ba Allah ba ba ce izala ba tun farko laya ce shirka ce ko ta suna Allah ce ko shirka ce duk haka suke cewa to don Allah yana tambaya ku waɗancan abu ko dawo mana da su to Allah ya shiryar da mu kaji ku dawo mana da su mu sa musu bulugul maram ai ba san hadisan ba shi yasa ku haka ɗaukar suka yi ra'ayoyinku ne ku yara to in kuna ɗauku littafin kuna karanta sun tabbatar da maganar manzon Allah ba ahli sunnan da ke musu maganar manzon Allah amma in ɗaukar suka yi maganganunku ne ku su ko sun yi zurfi cikin risala da askari da muktasar to Allah ya shirin da mu da muktasar da bukhari wa girme ma wani bukhari ya girme ma muktasar ashe in ma tsohewa ce a da abi buhari in tsuha aka bida to Allah ya shirya da mu to kun ji wannan ko kaga wannan shi sahihun ne la gairihi sai na gaba ya ce wa an abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala ثم قرأ ما دربوه لك إلا جدلا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره وقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث من غبا شيكو أن كربوش دقا أبو أماما يرد الله تبت غريشي أبو أماما يأتي منظر الله سيرا دا أمين الله تبت غريشي يأتي ما دلك أو من متعني بس تبت وابا بعد هدن bayan shari'a kanu alaihi sun kasance a kanta duk waɗanda sun ka kasance a kan shari'a to ba su taɓa cewa ba illa utul jadal face an ba su jayayya bayan mutane na bisa shari'a jama'a ba abin da ke batar da su illa jayayya kenan ashe duk wanda ya yawaita ga jaya ko yana bisa ga shari'a to za ku ga ya ta lalabiya don komi an haka sai ya jayayya in ta zama ma ɗabi'a komi an haka sai ka jayayya sai duk ka zan ɗan gardama ɗan musu wani ko hukuma aka yi tunda shi komi sai ya yi musu kun fahimta to daga zama ɗan musu sai me sai ka zan ɓatacce Allah ya kare mu daga masu sun makara a sannan sai manzon Allah ya karanta ayan nan da Allah ke cewa ma darabuhu laka ba su buga maka wannan misalin ba illa jadala sai don jayayya wane misali suratul zukhruf asalin yadda maganar take suratul zukhruf Allah tabaraka wa ta'ala yake yake magana ko yace wallan ma duraba ibn maryama mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa ƙalu a alihatuna khairun am huwa sai Allah ce ma darabuhu laka illa jadalan balhum qaumun khasimun wallan ma daraba ibn maryama masalan lokacin da anka buga Isa dan Maryam matsayin misali annabi Isa sai anka buga shi misali idza qaumuka sai ga mutanenka ya kai annabi mutanen maka kenan mushrikan makka minhu daga misalin nan yasiddun suna ta kilkata da suna ta dariya wani misali ne an ka buga da annabi isa dan maryam wanda mutanen makka sun kame su a isgili sun kama dariya lokacin da allah ya saukar da wasu ayoyi cikin suratul anbiya allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna sai ya ce la eh? antum laha wariduna law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha وهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الله يتشي إنكم لليكو مشركا مكة وما تعبدون دو أبن كوكي بوتا موا تجي da maganar take ma ba a ce wa man ta'abuduna ba sai an kai amfani da ma gawa ake amfani da ma gairul uqala'i innakum lalle ku mushrikan makka wa ma ta'buduna da duk abin da kuke bautawa nami gumaka su ne ma kun fahimta innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama dukkan ku makamashin jahannama ne me makamashi abin da ake hura wuta da shi da ku da gumakan nan da kuke bauta ya ku mushrikai duk makamashin jahannama ne antum lahawa da duna duk za ku tusgo mata za ku gangaro mata za ku tusgo mata cikin hadisi sai ya ce alwurudu addukhulu abinda awurud da ya ce antum laha wariduna ai antum laha dakhiluna za ku shige ta da ku da gumakan nan duk sai kun shiga wuta kun fahimta sai Allah ya ce law kana haula'i alihatan da waɗannan gumaka da kuke bauta da sun kasance aliha abin bautawa na gaskiya ma waraduwa da ba shiga wuta ba Allah ya ce da ku da su duk sai an sa ku wuta ko to kenan ya nuna allolin kwarai ne Allah na iya sa Allah dan uwa ne wuta to shine Allah ya ce lauka na haula ya alihatan da waɗannan gumaka da kuke bauta da sun zan alloli na gaskiya ma waraduwa da ba shiga wuta ba wahum fiha khaliduna kuma su masu dawwama ne cikin wutar da waɗanda na bauta da waɗanda an ka bauta duk sai sun shiga wuta kuma su dawwama kun fahimta sai ya ce lahun fiha zafirun wata irin hargowa ya tabbata gare su mushrikai fiha cikin wuta yan an ka sa su sun ka bugu za su yi hargowa wahun fiha la yasma'una kuma su ba su jin komi cikin wuta saboda irin rurin da aga wuta komi ba su ji ka ji wannan ayat to da annabi ya karanta mushrikan makka akwai wani nan da ake kira zub'iri lokacin bai musulunta ba amma daga baya Allah ya buɗa mai ya musulunta sai ya ce a to da labari ya kagarai ya ce ni abban da ina nan da na ba muhammadu amsa wace amsa za ka bashi ba ku ji abin da ya ce ba da ku da abubuwan da kuke bauta ma sai ce to mu mun yadda mun bauta mu gumaka ba gumaka muka bauta mu ba sai ce to kiristoci suwa sun ka bauta ma annabi isa sun bauta ma annabi isa ko kenan yana nufin su ma da kiristoci da annabi isa duk za a sa su da ina nan da sai in ce mun yadda duk inda Allah ya sa annabi Isa ya sa mu da gumakanmu ya yi sarƙa ko bai sarƙa ba me ya kawo annabi Isa cikin wannan ayatun da ma Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna ma tana amfani ga wanda ba su da hankali gumaka kenan inda ya ce innakum wa man ta'buduna da ku da duk waɗanda kuke bauta masu hankali kaga na annabi Isa su mala'iku su Uzairu da duk wanda an ka bauta muke shigowa amma sai ce ma to saboda ƙididanci na ƙyan gaskiya sai ya ce shi inda yana nan da amsar da zai ba manzon Allah kenan kun fahimta to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallan ma duru babnu maryama masalan lokacin da anka sanya dan maryam matsayin misali gare su idza qaumuka sai ga mutanen ka mushrikan makka minhu ga misalin nan yasbiru suna ta dariya sun mai da abu shedana kun fahimta sai ya ce wallan ma duru babnu maryama masalan idza qaumuka minhu yasudduna wa qalu sun kace a alihatuna khairun yanzu gumakanmu su na fi zama alkhairi am huwa ko shi annabi isa kaga annabi isa ya fi gumakansu sun kace to tunda muhammadu ya ce da wanda ya duk wanda ya bauta ma wani allah wata za a sa shi to kenan da mu da gumakanmu za a samu wuta su ma kiristoci da su da annabi isa za a sa shi wuta to mun yadda duk inda allah ya sa isa a samu mu da gumakanmu mun yadda da haka nan sai ya ce madar buhu laka illa jadalan ba su buga maka wannan misali ba sai don neman jayayya ai shi zub'iri balarabe ne ya sani inda don an ce ma ana magana ne ga wanda ba su da hankali to me kawo annabi isa ciki shine Allah ya ce madar buhu laka ba su sanya ma wannan misali ba illa jadalan sai don jayayya bal a'a hum su mushrikai qaumun khasimuna mutane ne masu husuma mutane ne masu neman tadda zanni tsaye kun fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi sallama sai ya hujja da wannan ayar ya ce ma dalla ƙaumin mutane ba su taɓa ɓacewa ba ba da hudan bayan shari'a kanu alaihi sun kasance a kai nai illa utul jadal face an ba su jayayya ma'ana sadda dukkan ga mutum ya bi hanyar jayayya duk abin da an kasa ya jayayya to zaka iskan mai ya ɓace ta lalaɓiya za ta same shi kaga wannan hadisi yana mana kwando game da yawan jayayya jayayya ba ta da kyau jama'a da abin da ya kamata a yi jaya da wanda bai kamata duk sai an yi jayayya wannan ba biya kwarai ba ce Allah ya tsare mu yace rawahu tirmizi wa ibn majah ibn abi dunya da imam tirmizi da imam ibn majah da imam ibn abi dunya duk sun ruwaito shi ya ruwaito fi kitabis sam cikin littafin sa kitabus sam wa gairihi da wani nai wa qala tirmizi tirmizi yace hadithan hasanun sayyi hadisi ne mai kyau ingantacce haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan kun ji wannan ko kaga wannan ma yana yana tsoratar da mu dai ga yawan jayayya jayayya ba ta da kyau ba abin da jayayya ke jawo illa bata kun fahimta Allah ya tsare mu daga bata sai hadisi na gaba ya ce wa an aishata saura uku ai ko hudu ba su shiga subhanallahi eh minti uku to a bari haka nan ko to Allah Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta Allah ya tsare mu daga jayayya yanzu dai kun ji waɗannan ko kaji in wasu basu inganta ba dai wasu inganta don haka an ne kudi jayayya jama'a jayayya ba kokari bane kana ganin kamar ka addini aiki aiki wallahi ba kokari bane don me saboda musibar da za ta jawo wa za ta fi muni bisa ga alherin da za ta kawo wa don haka koyi anniya da jayayya Allah ya tsare mu daga musu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك